إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد انتهينا من قصة العالم المجتهد العابد الفقيه مع امرأة وبقي سؤال تنبيه ايه تشورا وانا ما لم يسا مشهدا فقيه عالم عابد مجتهد wannan matan ita kuma babu shaida da ta samu wannan sufofin ina suka fi ƙarfi cikin shi ko game da shi ko game da ita don ƙarshen hadisin fa'absara ma ka na fihi wa na fa'ahullahu bi ƙauliha eh? fa'absara ma ka na fihi lokacin ya tuna ya san halin da yake ciki wa na fa'ahullahu bi ƙauliha bi ƙauliha sai Allah ya amfanar da shi da mai maganarta tunatarwarta wa'azinta to sai ka ce abinda suka faɗa nan shine shahada ce sun yi mashi shaida cewa malami ne fakihi ne menene shaida kuma shahada kuma labari suka bayar labari kuma in ka ga dama ka gaskata ko in ka ga dama kar ka gaskata ita kuma a aikace ta yi ka ga abin da ta yi wannan sifofin amaliyan labari aka baka ga halin da yake ciki wanda ya baka labari in ka gaskata shi sai ka gaskata shi in ba ga dama ba ba za ka gaskata shi ba dan ka gani ba gani ba ita kuma fa abinda ta yi a aikace kai ka gani shi yasa gani kai na ta tashi kuma bai kai ji kai alaisa kazalik sai saura matsaloli da ake makalewa da su ana maganganu ناقصات دين وعقل أليس كذلك؟ النص غير وفهم النص غير نص يزو daga manzon Allah yazo daga Allah yana da qudusiyya ba yadda za a yi da shi to amma fahimin nass kuma fa lalle ne yadda ka fahimta din nan na dauke shi haka lalle ne yadda na fahimta ka dauke shi haka in aka samu abin da ya canza ma'anan za a iya canza ko ba za a iya canza ba to shi yace ina ma na naqisatu dinin sai ka fassara ta mukusul ayyami wal layali me ma tusalli ba shike ina ma na naqisatu aqlin wa ina ma na naqisatu dini nuqsanu dini bin nisbati lil mar'a ma huwa haida eh shine aka ce za ta zauna kwana kwanaki ba ta sallah to haida din nan manzo Allah ce hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam me yana ta a ciki sa'annan mece ce ibada i karkayi a lokacin da take haila din in tashi ta yi sallah ta yi mai ta yi sabo in ba ta tashi in ta ki yin sallah don shari'a ta hana ta ta yi mai ta yi ibada to ina ma nan nuqsanu din kenan sai ka binciki ma'anar nuqsanu din kada ka sai akan zahir mas'ala ka je kana wahal da kanka to naqisatu aqlin aka ce suna da karancin hankali sai aka ce mai shahadatu rajulin ta'adilu shahadati mura'atai ne ba haka bane ba ya ce an ta dilla ihdahuma fatu zakira ihdahuma al'ukura sai aka ce ai shahada na bukatar rukunai guda biyu shi ake bukata namiji ne ko mace ko kafiri ko wane ne hudur ka halarci wajen lokacin da zaka bar labari amana da gaskiya duk sa'an da aka samu wanda ya halarci kuma ya fada labari da gaskiya da amana shaida ta cika ko bata cika ba to sai aka ce an tadilla ihdahuma fatu zakira ihdahuma al-ukhra ya ga ce ai mata mace ita al'amarinta mabniyun ala sitir mata al'amuransu an gina shi ne akan sitir cewa abu uku shari'a sustira da kuɗi da mace da mai da al'aura da kuɗi da mace da al'aura shari'arsu a suturce su duk sa'an da aka fito da su fili fitina ta gama ta gama hada duniya kenan an fahimta in kana zaune kana kirga kudi a ɗakinka ko matarka ko ɗanka ko yaro ka kaji ne da ka ji motsi ya kake yi sai ka ɓoye tukunna ko yaya ne don kudi ne to shi yasa aka ce annisa'u almar'atu amruha mabniyun ala sitir ai mata al'amarin su a ɓoye su ana ɓoye su ne to shi yasa al'amarin shahada kuma ana bukatar mutum ya halarci wajen to shi yasa aka ce mutum biyu saboda me an tadilla ihdahuma ma ma'ana an tadilla ihdahuma an tansa ɗaya ta manta fatu zakira ihdahuman to ɗayan da tutuna mata miji namiji ne ko mace ce an fahimta ashe abin da ake manufi shine in ɗaya ta manta ɗaya za ta tuna mata saboda me ai mata ba fitowa suke yi ba in za su fito shi su biyu ko uku ko hudu ko amma in ɗaya ce ba za a ta samu daman fitowa ba shi sa aka ce sai biyu in ɗaya ta manta ɗaya sai ta yi mai dalili ɗayan da za ta tuna mata ɗin mace ce ko namiji ne a to da shai wannan kuma na ta su aklin shi ma sai ya aiki akan ta ko ta tuna mata ba shi da amfani kenan alaisa kazalik to shi yasa wayannan matsaloli duk duk littafi tun daga Buhari har zuwa kowane littafi da matsalolin da muke fa'idantuwa a ciki Imam Malik wai mu gyara rayuwarmu ba ka muna yaudaran kanmu muna yaudaran kanmu alaisa kazalik kai kana zalunci gida kai kana ai shugabanni azzalimai ne ba haka muke fada ba akwai wanda baya fada shugabanci da kake gidanka adalci kake yi shugabancin da kake gidanka adalci kake yi to kai ma ka zama mai kenan wannan azzalimi ne wannan azzalimi ne wannan azzalimi ne wattaqi da'watal mazlumi shi yasa shugabanni suna ta yadda suke yi ayi har a gaji Allah yana kallon ku kai ma azzalimi ne cikin mulkin da aka baka gidanka kullun sai kai zalunci baka adalci kai ma azzalimi ne kai ma azzalimi ne kai ma azzalimi ne saboda me saboda kare na da ita ai mace ce sayyidina Umar da karfin shi shedan yana gudun hanyar inda sayyidina Umar yake amma sai da mata suka wahal da shi sai da mata suka wahal da shi ya aka yi matarsa ta haji manzo Allah ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi ta san sayyidina Umar baya son matar shi ta fita amma sai ta ce zan je masallaci to bata ce zan je kwanan asibiti ba bata ce zan je buki ba ta ce zan je masallaci sai dai za ka hana ni ta yi mishi mai kenan ta daure shi baya so amma bai isa ya hana ba sai ce ba shi kenan ba matsala ta kare ana a gidan shi aka zai aka ce mishi ai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan ja da shi har zuwa yamma yace Hafsa ta halaka yanzu kuna jayayya da manzon Allah ki sha yaji ku mene ba ki jin tsoron ki mutu wannan lokacin sai tashi bara ya je gidan manzon Allah ya je ya gani yana zuwa sai ya shiga wajen ko Safiya ce ko Zainab ko waje yace ashe haka tace kai kai ka fice gaban wuri je ka je ka tambayi yarka yayayi sai kama hanya ya je to ya zai zai ce shi ne umar don me za ta yi mishi wannan ha bai isa ba ummu hatul mumini da ke rako ba haka bane ba to shi yasa abin da kare na da shi gida din nan daga nan kake rasa koman kafa kai ma daga nan kake kake zalunci zalunci da kake yi din nan shi zai sa Allah madaukin sarki da babban zalunci da karami duk ɗaya ne a wajen shi baya so ko an ce babban zalunci shine Allah baya so karami Allah yana so kowanne Allah baya so an fahimta yasa in za mu gyara sai mu fara gyara tun daga yanzu in muka iya muku wannan da ya je ya zama gwamna ɗin ko ya zama minista ɗin ba daga nan ya fara ba fa daga ina ya fara rayuwarsa daga gida gwamnatinsa shi da matarsa kadai shine shugaba shine gwamna ita ce mataimakiya su biyu kadai har suka haifi ƴaƴa to in ya saba adalci a wannan duk sa'an aka kawo makami aka bashi al'umma za ta ji lafiya an fahimci wannan matsala babu ma ja'a fil ikhtifa'i babin da ya zo na tonan kabari akwai hakan kabari za a sa mace bayan an sa an rufe kuma a zo a tone matsafa da masu mene da mene da mene ne Allah ya kiyaye قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية manzon Allah ya la'anci masu zuwa suna tonon kabari namiji ne ko mace ya'ani nabbashal kubur nabbash annab shine nabbash shine wanda ke zuwa yana tona kabari yana fitowa sai muka bada labari muka ce akwai rahimallahu nabbash al-awwal wannan yana faruwa akan duk wani wanda ake tsammanin zai zo yayi kirki yazo kuma aka kasa samu yanda ake so sai ai karin magana rahimallahu nabbash al-awwal wani mutum ne sana'ar sa in an binne mamaci ya je tone sai ya dauki likafani ya je ya sayar da ajali ya zo masa sai tara ayansa duka ya ce kwaga kun ga sana'ata ba ta da kyau kar ku koya kada wanda ya ɗauki wannan hanya sai suka ce to an ji sai da ya mutu sai ɗaya ya gaji wannan sana'a in aka binne mamaci sai je tone ya cire likafani sai ya buga masa kusa aka to in mutane suka zo za su ji su ce rahimallahu nabash al-awwal ai na farko shi likafanin kadai yake dauka baya yin wannan to shi ne zama karin magana na rahimallahu nabash awwal an fahimta eh eh to eh inda zaka ga cire shi a dauki da kafarin ba barna bane ba barna ce to wannan barnan ta fi yawa shi yasa ake ganin wancan ta fi sauki eh ta yi sauki قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول نانا عائشة الله إكارمة إداتنا تشيوا كسر العظم المسلم ميتا ككسره وهو حي يعني في الإثم تشي أي كريا كشم ممتينا أمتي كمان كريا كشين سنينا أرأي دلي في سؤال دلي فيني الله بايا سؤال saboda mumini musulmumini yana da alfarma wajen Allah hayyan wa maitan babu jami'il jana'iz babin da ya zo jami'ul jana'iz kenan za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'ar da yake yi lokacin da ajali ya kai قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها درجة نانا عائشة نانا عائشة تتي تاجي لوكتين دا أجل يزوم منزل الله وهو الواو واو الحال هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مستند خبر المبتدا كنا أليس كذلك جملة حالية أي حالة كونه مستندا إلى صدرها ما معنى مستندا إلى صدرها ده هوسا yana jingine a kan kirjinta lokacin da zai yi wafati kenan wa asgat ilaihi sai ta saka ta kasa kunne tana jin mai manzon Allah ke fada ya kulu sai ta samu manzon Allah yana fadar cewa Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la Allahumma gfirli warhamni ma huwa alfarqu bayna almaghfirati warrahma Allahumma gfirli ka gafarta min warhamni kai jin kaina الفرق بينهما المغفرة ستر الذنوب والرحمة الله يقع الذنب bambanci shine ghafirli Allah ka suturce min zunubina ka yafe min warhamni Allah ka yi min kariya ta inda zunubin ma ba zai faru ba al-maghfirata al-maghfiratu satru zunub warrahmatu Allah ya ka azambun wa alhiqni بالرفيق الأعلى الله كسكا نتكين كوغا ما في جرما الأعلى ما في توككا من الأنبياء والمرسلين والملائكة توغر ملائكو كنا من يمن ملائكو توغا كنا تنك دنيا هل آخرة بالرفيق الأعلى معنى أبن منظر الله يزابا كنا نانا عايشة تجيو ونن lokacin da manzo Allah yake jingine akan kirjinta zai bar duniya ta saka kunne tana da hankali me yake faɗa bara na jiyo na faɗa masu sai ta jiyo ga abinda manzo Allah ke faɗa Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bin rafiqil ala قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير كتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي دوار النبي كافين يموت سي أنباش زابي أبارك كو أدوك أدوك ركو أكاليك a kyale ka kana Najeriya ba wuta ba man fetur ba ba komai ko kuwa a dauke ka kai ka aljanna qalat tace fa sami'tuhu yaqulu sai na ji manzon Allah yana fadar cewa Allahumma ar-rafiq al-a'la tace ina jin manzon Allah na cewa Allahumma ar-rafiq al-a'la fa araftu annahu zahibun tace shikenan magana ta kare manzon Allah zai tafi kenan yaban mu a duniyan nan saboda ya zabi a rafiqal a'la tunda ya zaba abinda za a yi masa kenan yace shi kenan magana ta kare manzon Allah ya tafi kenan daga yau daga yau kuma ba wahayi mala'ika jibril ba zai sauko ba kaza kaza duk abubuwan da ake kare duniya da al'umma da saboda manzo Allah manzo Allah ya tafi kenan ya zabe ya tafi bai saura a Madina in ya zama ya zabe ya tafi bai saura a Madinatul Munawwara kasan albarka كيف قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبس منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن أحدكم إذا مات يقول إن يموت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي duk wanda ya mutu yana cikin kabari sai ana, ana nuna masa mazauninsa safiya da yammaci in ɗan aljanna ne a ta nuna mishi aljanna in ɗan wuta ne kuma a ta nuna masa wuta Allah ya kiyaye in kana min ahalil jannati fa min ahalil janna ja'alana Allahu minhu wa in kana min ahalin nari فمن أهل النار أعاذنا الله من النار ومن أهل النار هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة هكذا أتيك هذا مقعدك هذا مقعدك هكذا أتي إلى يوم القيامة هار سيد رند أكتشي القيامة يسأل أن الجنة أن الجنة أكيس الجنة أو تكما أكيس أعاذنا الله من النار قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب إتي دد أن آدم قوة أكسكا شي كبري كسا ذات تجيكين شي دك sai kashi ɗaya a kan kugunsa a kokosunsa a bayansa kashin ba a ƙarshe na kowa yana nan ba zai lalace ba ba zai tafi ba kowa rana inda zai tofo kenan ranar tashin alkiyama sai Allah ya bada ya bada umarni duk dama ran ran dan adam aka ce Allah zai rataya shi gaban tsuntsu ne a cikin aljanna lokaci na kai sai a ba Allah ya bada izini kowa shi kenan ka saki kawo abin da kika ci ruwa komai kowa ya kawo abin da ya canye sai ga dan adam ya tofo kaman yanzu aka shirya shi kenan kaman yanzu aka shuka shi ta so shi ga nan gashi fa iza bi kiyamun yantazirul hisab illa ajba zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkabu daga nan aka halicce shi daga nan kuma za a hada shi ranar tashin kiyama ya sake dawowa kaman ba abin da ya same shi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي إنما, إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة يتي أي رن مؤمني kamar sun su yake sai a rataya shi a ciki akan bishiya a cikin aljanna hatta yurji'ahu Allah fi jasadihi yawm al-qiyama har Allah ya sake dawowa da ran a cikin gangan jikin musulmi ranar tashin al-qiyama قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى yace Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan hadis kudusi kenan iza ahabba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu in bawana yana son ya hadu da ni ni ma ina son in hadu da shi wa iza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu in baya son ya hadu da ni ni ma bana son na hadu da shi Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي قال رجل لم يعمل حسنه قد wani mutum bai yi wani aikin alkhairi ba sai ga in ya mutu Allah zai mishi azaba ya zai yi sai dabara dabararsa ta ce masa ga yadda za ka yi Allah ba zai iya yi azaba ba sai tara ‘ya'yansa ya ce kaga kunga in na mutu ku zo ku kona ni na zama toka tokan ku je ku sheke shi bakin teku baki rabi ya shiga cikin ruwa rabi ya shiga cikin kasa duk su tarwatse shi kenan shi yana ganin ya tafi kenan ba yadda za a yi da shi dabararsa kenan ko idza mata faharriquhu thumma zuru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri a kona shi a dauki tokan a zuba rabi a cikin teku a zuba rabi a cikin iska fa wallahi la in qadara Allahu alaihi la yu'azzibannahu azaban la yu'azzibuhu ahadan min al'alamin ya ce wallahi in Allah ya kama shi zai mishi azaba da ba taba yi bawa irin wannan azaba ba falamma matar rajulu qala rajulun nakira falamma matar rajulu ay nafsu rajul li'an nakira idza uidat ma'rifa kanat ayra al-ula alaysa kadhalik falamma matar rajulu da wannan mutumin ya mutu fa'alu ma amarahum bihi sai suka yi abin da ya ce su yi ɗin nan sai suka yi aka je aka kone shi zama toka aka je bakin teku aka zuba rabi aka je aka sheka cikin iska kuma duk rabin ya tafi ba yadda za a yi ba yadda za a yi a san ina yake ko ya yake kenan to ya za a yi fa amarallahu barra fa jama'a ma fi sai Allah ya ce teku duk abin da ka haɗe ka kawo kasa duk abin da ka haɗe ka kawo wa amara bahara fa jama'a ma fihi wannan yazo ya hadu wannan yazo ya hadu sai gashi nan yana tsaye kuma ba yadda zai ba abin da ya ragu qad alimna ma tanqusul ardu minhu wa indana kitabun hafiz shikenan to ga ka kuma ya zaka yi thumma qala lima fa'alta hadha sai Allah ya ce mishi me yasa kai haka me kai ka yin wannan baka san na halice ka da babu yanzu ka zo don tokakka ta shi don tokakka ya shiga ruwa wani ya shiga shi kenan sai rasa yadda zai in dawo da kai kala sai ce hashyatika ya Allah tsoronka ya sa na yi haka ya Allah min hashyatika ya rab tsoronka ya sa na yi haka wa anta a'lamu kafi ni sanin haka ya Allah kala faghafara lahu sai Allah ce je ka an gafarta ma sai kuma me قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظوم الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره duk ɗan da za a haifa ana haifan shi ne akan fitirar salima in aka kyale shi da kanshi zai zabi zai zabi imani da addinin musulunci to me yake faruwa fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani iyayensa saboda daga su ake farawa iyayensa da mujtama'a inda ya zauna da unguwansu da halin garinsu da jama'ar da yake cikinsu da abin da ya samu suna ciki sai su mai da shi ba yahudi ko ba nasare ko ya zama gashi nan ko ya zama kaza ko ya zama kaza duk abin da ka gani yayi ba ba da shi ya fito cikin ciki ba inda ya same shi kenan kama tunatajul iblu min bahimatin jama'a kaman yadda ke haifar rakumi daga dabba lafiyayya kammalalla babu wata illa game da ita hal tuhissu fiha min jada'a dabba da aka haihu ta ta fito za ta fito ne lafiya da kafafu da hannaye da hanci kaga hancinta ya tsinki ya yanke kaga hancinta ya yanke kaga lebanta ya yanke kaga wani ya yanke a'a sai da ta fito duniyar wannan ta zo ta karce ta wannan zai karce ta wannan zai karce to daga nan ta samu wannan illolin abinda manzo Allah yake nufi misalin da manzo Allah ya buga kenan sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulullah ara'aita allazi yamutu wa huwa saghir sai suka ce ya manzo Allah in mutum in yaro ya mutu yana dan kankani bai balaga ba alkalami bai haukan shi ba fa qala sai manzo Allah ce Allahu a'lamu bima kanu amilina ai Allah ya san waɗannan yara in sun girma me za su zamo ni ne da kai ba mu sani ba amma Allah ya sani ko bai sani ba Allah ya sani zai musu sakayya daga wannan wai suka ce a alul fatra da yara kan kanana da menene ranar lahira su ma Allah zai musu jarraba zai jarrabe su ya gani a nuna musu ta ce su shiga in sun kiyaye sun saba kenan sun je su shiga aljanna ma'ana duk yanda aka yi Allah ya san makomansu kafin ya halice su aiko قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه تبزاء تاشي القيامة بقى sai fitina ta kai inda ta kai mutum ya zo zai shige ya ga kabari wani na cike ce ina ma da nike cikin kabarin nan ai da na fi jin sauki ya ce ina ma da ni ma macece ne ina cikin kabarin nan wa zalika inda zuhurul fitan wa khawfi zahabiddin a lokacin da fitintinu za su zo su yawa kana gudun kada ka zo ka rasa addininka لغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي saboda maɓarnata sun yawa sabo ya yawa ba ka da yadda za ka yi malaman sun yi addu'an har sun gaji sun yi kaza kaza har sun gaji to ya za ka yi addu'a a karba kai kai ma azzalimi ne ya za ka yi kai ma azzalimi ne ya za ka yi addu'a in kana son ka yi addu'a a karba kai ma ayi addu'a kanka shikenan sai Allah ya karba wannan yayi addu'a Allah ya karba wannan yayi addu'a kanka kuma Allah shikenan to shikenan ya kai kenan kowa ya dauru da addu'an kowa ya za a yi kenan sai kaga mutane suna ta da suka ga dama da dukiyar ku da kome ko yi addu'a har ku gaji saboda kai ma azzalimi ne nashi kake gani ya ɗebi dukiya ya kwashi kuɗi da yawa shi da kake cewa azzalimi kai ma gidanka zalunci kake yi kullum an fahimta أو ما يقع أو ما يقع لبعضهم من المصيبة في نفسه وأهله ko masifin da za su samu mutum a cikin kansa ko iyalansa au duniyahu ko duniyarsa wa illam yakun fi zalika shay'un yata'allaqu bi dinihi ko da a ce fitinan bata shafi addininsa ba amma masifin da suke nan ba daɗi sai ga ina ma duniyan ba ta da daɗi ina ma da ni ma ina cikin kabari na yanzu ai da ya fi min sauki mana irtikabu a kafu dararai ne ke Allah ya kiyaye wa inda muslimin wa inda muslim min tariki abi hazimin ana abi hurairah ta marfu'an mun karanta cikin sahih muslim min hadis abi hazimin daga abu hurairah yace la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu ala al-qabri fayatamarragu alayhi wa yaqulu ya laitani makana sahiba hazal kabar sai ba za a tashi alkiyama ba sai mutum ya zo ya shige wajen kabari ya kwanta ya birgima akan kabari ya ce ina ma da ni ma na mutu na cikin kabarin nan walaysa bihi dinun ba wai wani addini ne da shi yake sha'awar zuwa lahira ba illal bala'u sai dai bala'i masifu sun yawa komai ya ki tafiya abubuwa sun ki yiwuwa komai ba daɗi kaza duk gashi nan ana nan ana nan sai ga mutum yana ina ma da ya je lahira Allah ya kiyaye wani bin mas'udin kala abla da mas'udin kuma ya ce sayati alaikum zamanun ya ce wani zamani zai zo lawaje da ahadukumul mauta yuba'u lashtarahu abla da masu da ce ai lokaci na tafi wallahi lokaci zai zo da za ka ga mutuwa ana sayarwa kasuwa eh lokaci bai kai ba da za ka mutuwa ana sayarwa sai ka sau ka taho da shi saboda rayuwar masifar ta isa Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ابن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة إيش منزو الله نازوني سيأك شقي الجنازة والممتشي فقال مستريح ومستراح منه منزو الله أنا قال ممتشي أن أشهد مستريح ومستراح منه قالوا سيسكتشي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ما المستريح والمستراح منه إنا من المستريح والمستراح منه قال سيمن الله شيء العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله wannan mamaci in ba mumini ne ya huta da masifan duniya za shi cikin jinkan Allah madaukin sarki aljanna kenan in kuma kafiri ne fa sai manzo Allah ce wal abdul fajiru in kuma fajiri ne yastarihu minhu al ibad wal bilad wash shajar wad dawab in mumini ne ya huta da fitinan duniya ya je aljanna in fajiri ne yastarihu minhu al ibad bayi za su huta da fitinan su wal bilad har kasa garin da suke garin zai huta wash shajaru da bishiyoyi wadda wabu ashe mugun mutum fajiri ashe masifa tana shafan kowa ne komai da komai manzo Allah ya faɗa in fa wal abdul fajir yastarihu minhu al ibadu bayan Allah za su huta da za su huta daga fitinansa da masifarsa wal bilad hakka san ma garin ma zai huta shi ma ya gaji da shi wa shagaru bishiyoyin da ke garma sun gaji da fajiri wadda wa ba dabbobi Allah ya kiyaye ala wa haddathani an malikin an abin nadri maula umar bin ubaidillahi annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma mata Usman ibn Maz'un wani bawan Allah kenan sunan shi Usman ibn Maz'un da ya mutu wa murra bi janazatihi aka shige da janazarsa sai manzon Allah ce zahabta wa lam tatalabbas minha bi shay'in aw wa lam talabbas minha bi shay'in ce ka je duniya ka bar duniya ka je lahira ba abinda ka nema ba abinda ka samu a duniya wane ne Usman bin Maz'un Usman bin Maz'un mun karanta labarin shi mun karanta hadisan shi wani bawan Allah ne za mu gani waliyi ne ko ba waliyi bane aslama qadiman tintintini ya musulunta tun makka wa hajara ila al-habasha al-hijrat al-ula da shi aka yi hijira ta farko zuwa kasar habasha wa ibn shahin wal bayhaqi anhu an rawaito daga gare shi shi Usman dan Maz'un yace qultu yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni rajulun tashukku alayya al-ghurba fi al-maghazi fata'adhanu li fi al-khisa fa akhtasi ya manzon Allah ni in muka je yaki bana iya bana iya nisanta iyalai na kuma naje naga matan rumawa bana iya hakuri ya manzon Allah zaka min izini na yanke sha'awata na zama haka nan na yawon jihadi ibn mas'ud da sahabbai suka ce ai da manzon Allah ya yi ma ibn maz'un izini lahtasaina an fahimta fa qala la sai manzo Allah ya ce a'a walakin alayka ibn maz'un bis-sawm abinda zaka yi azumi zaka yi kana azumi sha'awar na nan azumi na karya sha'awar sai ka samu lada ka samu ladan azumi ka samu ladan gwagwarmaya da kake don ka kauce masu sabon Allah tuwafiya ba da shuhudihi badran fi sanati thaniya min alhijra wa huwa awwalu man mata bil madinati min al muhajirina wa awwalu man dufina minhum bil baqi shine farkon muhajirin da ya mutu a Madina kuma shine farko wanda aka binne a kasar makabartan baqiya to me ya faru ba wannan bawan Allah warawar tirmizi an aisha mun karanta cikin tirmizi daga nana aisha ta ce qabbala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama usman ibn maz'un wa huwa mayyitun bayan ya mutu manzo Allah ya zo ya sumbance shi wa huwa yabki wa aynahu tazrifani manzo Allah na zubar da kwalla me yace falamma tuwfiya ibnu ibrahima da ɗan manzon Allah Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu. Kala sai manzon Allah ce, Ilhaq bi salafina Salih Uthman ibn Maz'un. Da Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu, manzon Allah ce, Ka riski salafina Salih Uthman ibn Maz'un. Shaidan da manzon Allah ya masa kenan. Wali ne ko ba wali ba ne? قال وحدثني عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس, فلبس ثيابه نانا عائشة تشي وندري منظر الله ياتاش daga bacci sai ya ɗauki rigarsa ya saka sun makaraja sai kama hanya ya fita قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته yace ke jarira ki bi shi daga ina za shi sai ta tashi tana bin shi ta bi shi har suka tafi hatta ja albaqiya sai ga manzo Allah ya zo baqi albaqiul gharqadi makabartan baqiya kenan fa waqafa fi adna shi manzo Allah ya zo ya tsaya masha Allah an yaqifa thumma sarafa ita barira da aka ce ki bi shi diga ina za shi mai zuke yi ne sai ta bi shi ta je ta tsaya nesa manzo Allah sai ya tsaya ya addu'a ya addu'a sa'annan sai ya juyo sai ta yi maza maza ta riga manzo Allah zuwa gida fa sabaqatu barira fa akhbaratni sai ta zo ta bada labari ai baqi'a ya je ya tsaya ya musu addu'a falam azkur lahu shay'an hatta asba dan ai ta ce ban ce masa komai ba sai da aka wayi gari thumma zakartu zalika lahu sai na ce ai jiya ga abin da ya faru ka tashi ka sa riga ka fita baka ce min ga inda za ka ba duk darajar na na aisha don allah da da ita aka fara risalar nan ya za a kare da da ita aka fara ba na na khadija ba ya za a ji matsalar za ta yi wahala ko za ta zama mata ce yariya karama ba haka bane ba wancan kuma mata ce da kamar uwa ba haka bane ba ta dauki sifa biyu tana aiki da shi gashi nan madina kenan ake manzo Allah ta tashi fita na na khadija da manzo Allah ta tashi je garu hira sai ta kai mishi abinci ya zo da duk abin da ya zo da shi ta magance shi cikin ruwan sanyi ba haka bane ba faqala sai shi yasa na na khadija darajarta ba na tsammanin a kawai cikin matan manzo Allah da na na aisha ta wata rana abin ya ishe ta ta ce ya manzo Allah zan tambaye ka yanzu hanya ce motoci suka bi wannan mota ta bi wannan mota ta bi da hanya da mota ɗaya kaɗai ta bi wacce hanya ce ta fi daraja gashi Allah ya musanya maka abin da ya fi yace wallahi Allah bai musanya min abin da yafi ba wallahi Allah bai musanya min abin da yafi ba wallahi abin Allah bai musanya min abin da yafi ba ta so ne lokacin da mutane suka kini ta ba da dukiyar ta lokacin da mutane ta haramta ya kawo falalan na Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun maka har Madina da ya ga kawayen na Khadija sawahibatu Khadija wannan kawayen Khadija ne wannan lokacin Khadija ta kanar ta ci na ayyama Khadija in ya gansu sai girmama su saboda me saboda kawarsu saboda nana Khadija ba haka bane ba yanzu nana Aisha ta san matsayin ta kenan ce wallahi ma abdalani Allah khairan minha wallahi ma abdalani Allah khairan minha wallahi ma abdalani Allah khairan minha ba haka bane ba in mas'ala tana tafiya ka batta a boye in ka ce in kika ce zaki bincika sai ki ji abin da ba daɗi ba haka bane ba nana ai nana nana Fatima ya aka yi matan manzon Allah suka hadu suka ce ki je ki ce manzon Allah yayi adalci tsakanin yar abi kuhafa da matansa shi ta taso ba ta san me aka shirya ba ta san me za ta je ta ji ba sai ta je tiriyan tiriyan ta je ta samu manzon Allah da nana Aisha na kwance a cikin barko daya ta ce matanka suna cewa ka yi adalci tsakanin su da yar abi kuhafa Aisha ma ba zai fito bakin su da manzo Allah daga kai Fatima ce ke kina so na in kina so na ki so ta ai ba abinda ta zo nema kenan a sakon da aka aiko ta da shi daban ta zo ta kara mata wani nauyi ta kara makanta ko wani mai wani nauyi daban sai ta je ta fada musu sai wata taso ta zo zainab lokacin ai su ne ake takara bayan na na khadija ta gama rayuwarta aka zo gana na aisha gana na zainab su ummu salama su safiya lokacin ake nuna kwarewa cikin shirya abinci kwarewa cikin rayuwa kowa tana nuna isa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce siddiqatu binti siddiq wannan ita ce aka daura aurenta a sama wannan ita ce kaza kowa da darajarta to shi na zainab ko ita ce mai kazar kazar sai ta taso ta zo sai abu bai musu daɗi ba to kaga da sun yi hakuri shi ke na matsala ta shi yasa kuna zaune ke kaɗai ce ko ku biyu ne ko uku ne ko hudu ne abinda ake son ki yi hankali da hankalinki a ki yi aiki da hankalinki a wajen shine ya yake ne kin ga yana karkata zuwa wata ya fi santa ne menene da menene kada ki bincika ki shiga ciki saboda kyau arziki ne daga Allah iya shirya abinci arziki ne daga Allah iya daɗin rayuwa arziki ne daga Allah komai arziki ne duk abin da ke da amfani arziki ne daga Allah ba haka bane ba in kika gan shi ya karkata zuwa wani karki bincika menene abin da zaki bincika kina samun hakkinki in kina samun hakkinki karki shiga cikin hakkinsa saboda in kika yi fushi kika tambaya to me yasa ita wacce ake mata kaza sai ki ji jawabin da bai tafi ki ya abinci ne to sai ki ji akwai dadi yanzu bai ce tafi ki kyau ba bai ce ta a'a tafi ki iya girki ne to sai me kin ga kin sa kanki damuwa tun yace tafi na fi ganin kyauta ne tafi min kaza ne tafi min kaza ne kin ga matsalar da kike nema ba ta samu ba kuma kin ja kanki masifa shi yasa ba abin da zai sa a ji daɗin rayuwa sai hakuri abin da kike bukata shine hakkin kina fita in kina da hakki shine zaki magana a kai amma an ba ku hakkinku aka baki hakkinki daidai to kada ki shiga cikin hakkinsa in ki ga ya kyautata ma wata fiye da yadda ya muku a lokacin kin tashi kan hakkin ki kin shiga hakkinsa kenan misali su hudu ne ko uku ko biyu hakkin su shine a ba su naira dubu dubu kowa ba haka bane ba sai aka ba su ya ba su ya fitar da hakkin ko ko bai fitar ba to shi kuma hakkinsa yana da yancin ya kara mata naira ɗari naira ɗari biyar naira dubu ma sai dai ana cewa ba bai kamata ya bar su sanyi ba don ransu zai ɓaci in ya bar suka sanyi ya sabo ne in suka sani ya yi sabo? eh? eh? sai dai gudun me? don me? ai zaman lafiya an rabu da shi tintini zaman lafiya an rabu da shi tintini tunda mace ba ta san menene hakkinta ba ba ta san menene hakkin da ke kanta ba ta shiga cikin hakkin shi kenan ba haka bane ba ta shiga cikin hakkinsa to shine ta jawo maka rigima kenan amma da za ta yi karfin hali zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ba haka bane ba to shi kaga ta ji sanyi kina roƙon Allah Allah ya sa ke ma kaza kaza kaza kaza kaza ki nema wajen Allah Allah ne ya bata amma yake ce ai zaki tashi hankali ko dan me yasa ran girkin wacce sai kaza kaza kaza kaza girki abincinta ya fi nafi jin daɗin abincinta ne to me kuma zaki ce kin samu me bacin rai Allah ya kiyaye sai a hankali ko فسبقت بريرة فأخبرتني فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم سيتي أي أن أي كيني نجي وجم مكبرة بقيئة نيمس الدعاء شيني نتاش نجي نيمس الدعاء قال وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم mun ji abu huraira bin da fada as isri'u bi janaizikum da mutum ya rasu kar a bata lokaci a shirya shi a je a binne shi yace ai in kuka dauke shi din nan in mutumin kirki ne za ku kai shi cikin alkhairi ne in ba mutumin kirki bane sharri kuka sauke daga kafa da ku shikenan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
bueno, bueno.